إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها المسلمون اعلموا أن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا بطاعته ووعدنا بالفوز يوم القيامة ونهانا عن معصيته وأوعدا بالنار لمن عصاه والعياذ بالله أعاذني الله وإياكم من النار وإن أخذ ربك أيها الإنسان ألم شديد وإن بطشه لشديد وإن بطش ربك لشديد والناس يوم القيامة إما شقي أو سعيد كل نفس بما كسبت رهينة ولا يظلم ربك أحدا وادخلوا الجنة أيها الناس إنما يكون بالعمل وكذلك النار فالزموا طاعة ربكم أيها الناس واجتنبوا نواهيه ومعاسيه تفلحوا ثم إنه لا بد للإنسان من زلل وخطأ بل وخطيئة فما المخرج نعم قد أعد الله لنا قد أعد الله لنا المخرج وهو التوبة والاستغفار ومن أراد النجاة يوم القيامة فعليه بالتوبة والإكثار من الاستغفار أمر الله سبحانه وتعالى نبيه بالاستغفار وهو من علمتم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال الله سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وقال الله تعالى أيضا واستغفر الله وكان الله غفورا رحيما وأخبر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن نفسه أنه يستغفر الله أنه يستغفر الله وعن الأقر بن ياسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أتمرة راه مسلم فإذا كان أكرم الخلق يستغفر الله ويتوب عليه ويتوب إليه مئة مرة فكيف أنا وأنت أيها المسلم فبالاستغفار من الفوائد ما لا يعلمه إلا الله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد والفاظ الاستغفار كثيرة أيها الناس منها قولك استغفر الله استغفر الله ومنه اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وآله وسلم من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزهف أخرجه أبو داود والترمذي وصحوه الألباني في صحيحه ومنه سيد الاستغفار وعن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي خلقتني وأنا عبدك خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت رواه البخاري وقد أكد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على النساء استغفار حيث قال فيما رواه ابن عمر عنه يا معشر النساء تصدقن وأكثرن من الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار قالت امرأة منهن ما لنا أكثر أهل النار قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشيرة رواه مسلم ومن فوائده أنه جلاب للرزق وسبب للمطر والأولاد والأموال وزيادة في القوة ماح للذنوب ناج من النار رافع للبلاء اقرأوا إن شئتم قوله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا ويجب علينا أن نراعي شروط التوبة الأول أن يقلع عن المعصية الثاني أن يندم عن المعصية والثالث أن يعزم أن لا يعود إلى الذنب فيما بكي عليه من عمره الرابع أداء ما عليه من حق إن كان إن كان يتعلق بحق الغيب والخامس الإخلاص لله تعالى ومن الخسارة أيها المسلمون والخذلان أن يقول المرء حتى يهديني الله فإنه من علامات الشقاق وطمس البصيرة والخذلان والعياذ بالله جماعة guje khutbar tamu abin da ke tattaunawa shine Allah madaukakin sarki da ya mu bai mu kara zuwa ba ya umarce mu da cewa mu yi wasu da'a ayyuka nashi abin da ya shafi tauhidi da kula da wajibai da kula da kuma wasu ladabai da sunoyi da musabai sannan kuma ya hana mu aikata wasu laifuffuka na abin da shafa shirka da bid'a da manyan zinubai har da ƙananan da Allah ya hana mu da haka yan wa musulmi mu sani cewa Allah ya gina rabo da rabo a lahira da kuma asara a lahira a bisa waɗannan abubuwa guda biyu wanda ya da'a ga Allah maɗaukacin sarki ya samu rubuwar alƙiyama wanda ya saba masa kuma Allah ya masa alƙawarin cewa zai masa azaba yan wa mu sani cewa Allah maɗaukacin sarki kamun shi mai tsanani ne ƙware da gaske idan ya kama alƙarya ko wasu al'umma duka kan gare masa to sani fa kamun Allah ba a kubace masa kamu ne mai tsanani sannan mu sani ya ku musulmi ranar alƙiyama mutane gida biyu ne akwai wanda ya samu rabautar alƙiyama Allah ka sa muna ciki akwai kuma da ya samu tsiyara alƙiyama Allah ka tsare mu mu sani dai Allah dai ba zalunta bayinsa duk abin da Allah yana adalci ne kuma ya bayyana mana abin da yake so ya bayyana mana kuma abin da baya so don haka ya ƴan uwana musulmi ina kiran kaina da ku gaba ɗaya cewa mu lazimci da'ar Allah maɗaukakin sarki duk abin da Allah yake so mu yi ƙoƙari mu kiyaye mu aikata ba don kuma saboda amfanin kanmu zai dawo domin idan mun haka za mu samu aljanna insha Allah sannan mu kokari mu nisanci dukkan abubuwan da Allah madaukakin sarki ya hana gaba ɗayan su mu nisance su gurgurdan iyawanmu idan muka haka za mu samu rabota alƙiyama babu shakka yan wa musulmi duk da haka mun san cewa dan adam babu makawa sai ya samu kurakurai sai ya samu zamewa kai ba ma haka ba har laifi na ganganci zai iya yi to yaya za mu tsira wajen Allah maɗaukakin sarki ba mu ji cewa yana kamu da laifin aka yi masa Allah maɗaukakin sarki a rahamarsa ya tattala mana mafita ga wannan abin shine cewa mu ringa tuba zuwa ga Allah muna roƙonsa gafara tuba zuwa ga Allah shine dakatar da laifi din daga halin a yanzu kana yi ko kuma da gaba za ka yi ka daina neman gafara kuma shine Allah kana roƙa Allah kada rufa kada tona maka asiri kuma ya share wannan abin to abu guda biyu ne da at-tauba da istighfar suna tafiya guda abu guda biyu ne dole mu rizamci wannan abubuwa din su ne mafita kawai ga wancan kurakure da laifuka muke wa Allah madaukakin sarki dan ba yadda za ka yi ka ce ba ka Allah laifi ba a matsayin ka dan adam in ya zama annabin Allah ne ba Adam ya saba Allah madaukakin sarki Allah ya ce kar yayi kaza shedan ya zamar da shi ya je ya saba Allah madaukakin sarki ta ya annabi Adam ya samu wankin laifinsa shine ta hanyar istighfari da tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki mu ma haka mutanen kirki duk wanda kake gani zaka yi samu shi da kuskure da laifuka to amma akwai mafita shine hanyar neman gafara ga Allah madaukakin sarki da tuba in mu lura jama'a mafi daraja cikin wannan halitta ta Allah shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to amma har shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai da Allah umarce cewa ce gafara inda Allah yake ta fa'alam annahu la ilaha illallah kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ka tabbatar cewa ba an bauta in bisa bisa cancanta in ba Allah shi kadai ba sannan kuma wastaghfir li dhanbika ya kai manzon Allah ka roki Allah gafarar laifinka walil mu'minina da laifin mu'minai da mu'mine mata ka roka masu gafara wannan ke mana cewa babu shakka dukkan mumune maza da mata za a ga samun kurakure da laifuka suna faɗuwa kansu da haka me mafita shine neman gafara da tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki manzon Allah sai muke cewa yakan ji damuwa a ran shi saboda abin da yake ganin kaman ya kassara ba wai an ce annabi na zini bane irin da kake gani wane zai shagiya ko ya caca a kaka kuskura fahimta wajen nan akwai zinubi da mala aka ce sayyi'atul mene abrar hasanatul mujirimi ne ko kama kalu cewa wato miyagun laifukan mutanen kirki yakan zama shine abin kirkin mutanen banza wato akwai ne ne da akan shiga ma'ana godiya da Allah manzan Allah kama cewa Allah maɗaukakin sarki ko tsaya da ibada to idan ya gaza yakan kalli wannan akan kallo na matsayin mene a matsayin laifi shi sa manzo Allah ke gani man gafara Allah madaukakin sarki ba wai saboda annabi na fasikanci ko na wani abu bane amma mu ba irin manzo akwai irin manzo Allah din shine gazawa wajen yin ibada da godiya ga Allah da tsaya da abin da ya kamata mi yanda ya kamata sannan kuma muna laifi mu duka muna maganu wanda basu dace ba muna aiki da basu dace ba da haka wannan ya zama dole mu ma mu roƙi Allah gafara tunda manzon Allah yana roƙon Allah madaukakin gafara yan wana musulmi lalle ilalle istighfari yana da falala masu yawa kware da gaske daga cikin falalar istighfari zamu karanta a baya na farko dai akwai lafazin istighfari da aka roto daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama misali kamar astaghfirullah astaghfirullah ka yawaita faɗin wannan abun yana ga cikin abin da ke kankare maka laifuka ina so jawo hankali ba astaghfirullah ake cewa jama'a ba astaghfirullah ba astaghfirullah a kiyaye astaghfirullah in ka ce mutum istighfar sai ce ta istighfari istighfari ba haka ake nufi ba za ka faɗin astaghfirullah astaghfirullah lalle ilan to mu kula da wannan abin na farko wanda gaske kenan daga cin istighfar da zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wanda manzon Allah ya kaya babban abokin sayyidina Abubakar Allah kara masa yadda shine cewa Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kaseeran ya Allah na zalunci kai na zalunci mai yawa wala yaghfiru dhunuba illa anta gashi Allah ba mai yafa zunubi in ba kai ba to faghfir li maghfiratan min indika ya Allah kai mun gafara wata gafara ta musamman daga wajenka ba dan wai wani aiki da ne ko ni kokari na ba ya Allah na roƙonka dan wata rahama daga dai kai mu wata gafara domin ba mai gafara in ba kai ba innaka antal ghafur rahim ka ji kaina kuma Allah kai ne mai gafara mai jin kai wanda ga cin lafuzan isgifari wanda manzan Allah ya kwasai na abubakar abla dan masauda Allah kara masa yarda ya ruwaito hadisi daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa duk wanda yace astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilayhi duk wanda ya ce ya Allah ina roƙon Allah gafara wanda ba an bauta bisa cancanta in ba shi ba wanda yake raye tsaye da kansa annabi ya ce to wannan mutumi za a gafarta mai zunubansa duk tarinsa ko da ko mutumin ya gudu a wajen yaƙi ne kun san gudu a wajen yaƙi babban zunubi ne to ko da irin wannan zunubin ne idan mutum ya faɗo na Allah zai gafarta masa wannan zunubinsa ga lafazin da mutane su kiyaye shi wannan hadisi ingantacce ne Nasir Abu Dawud da Tirmidhi fitar da hadisin Imam Hakim ya fitar da shi sauran malamai kuma Nasiruddin Albani ya inganta cikin silsila sahiha sannan akwai sayyidul istighfar wanda annabi yake cewa duk wanda ya faɗe shi yana mai yaƙini da safe ya mutu a wannan yinin Allah zai shigar da shi aljanna wanda ya faɗi da mai yana da yaƙini ya mutu aini a cikin daren Allah zai shigar shi aljanna shine wani istighfar da an saba Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqatani Allah kai ne ubangiji na lokaci ya kode ba hin fasara ba a je dai a nemo wannan istighfari din babu shakka yana ga cin masu mutakar falala da daraja mu kiyaye yana ga cin ma azkaru sabahi wal masa wanda ake so ka fada da safe ka fada da yamma in ka wuni Allah samu dace yan wa musulmi yan wa mata suna da rauni sosai da gaske don haka manzon Allah sallallahu alaihi ya keɓance su da ambato na musamman cewa ya ku mata musulmai ku saurara ku ji ku yawaita sadaka sannan ku yawaita istighfari abin da yasa annabi ce na leƙa wutar jahannama naga ku mata kun fi kowa yau a gidan wutar jahannama sai annabi ce to ku yawaita istighfari da kuma yin sadaka ishara akan me kenan yawan sadaka da istighfari yana ga cin abin da ke tserar da mutane daga cikin wuta wannan falala ce annabi faɗa ga mata mu ma muka amfani zai ta mana amfani amma mata kuna ji ko yawaita dama na san ku da yawan sadaka ɗiban sadaka naira biyar ɗari ce ke da ita gwargwado a ringayi sannan kina girki ne kina talge ne kina wanki ba abu ne mai wahala ba sai an zauna dirshan bane kina kina astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilay astaghfirullah wa atubu ilay kina ta fada wani daga cikin abin da ke kankare kurakure laifuka ya tsira mata gida daga kan shiga wuta wata mata ta ce ya manzon Allah wai me ya ja mana shiga wuta annabi ya ce kuna da yawan zage zage sannan kuma kuna kafirce abokin zama mai gida kenan duk abin kirkin dai wata ran za a tsire mashi a mai tawaye Allah shi yayi jama'a daga cikin fa'idoci muka ta faɗa na istighfari shine akwai istighfari daga cikin abin da ke jawo arziki yana kawo arziki akwai hadisi wanda ke da'ifi ne aka ce manzon Allah ya ce duk wanda ke neman arziki yake neman Allah rufa mu asiri to ya lazimci istighfari amma in wannan hadisi da'ifi ne ga ayoyin Qur'an zamu karanta wanda Allah mana ishara cewa istighfari yana kawo arziki ina fatan fahimta sannan istighfari yana kawo Allah sauka muku da damuna mai albarka ya sauka muku da ruwa ba tare da fari ba istighfari yana kawo yawa ƴaƴa ƴaƴa masu albarka istighfari yana sa ka ji ƙarfi a jikinka shekarunka kaza sai a ga kana wani kazar kazar ba irin nan mai shekaru din naka ba saboda wata istighfari ƴan uwa musulmi istighfari yana shafa zirbai gaba ɗaya istighfari yana tserar da mai daga shiga wuta kai istighfari na ɗauke bala'in da ake ciki da wanda ake tsammani zai zo in kuna so ku gane dalilin waɗannan maganganu shine kun ta faɗin Allah madaukakin sarki da Allah ke cewa fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana gafara nace ku roki Allah ubangijin gafara domin shi mai yawan gafara ne yursilis sama alaikum midrara in kuka haka Allah zai sauka muku da ruwan sama mai kwarara wa yamdirkum bi amwalin ya kare ku da dukiya mai yawa wa banina ya kare ku da yaya wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara ya sa gonakin ku su albarka ya malala da ruwa ko ina gashi nan Allah ce malakum la tarjun lillahi wa qara me yasa duk wannan katin da ake jima ba ku natsuwa da kanshi ne me yasa ba za ni tsaya shi abun nan daga Allah madaukakin sarki ba ina fatan fahimta wayanda suka cikin fa'idoji da kamata mu kula na istighfari suna da yawa lokaci ba zai bayi ba sannan ƴan uwa musulmi kada mu ringa istighfari na isgilanci shine mutum na laifi amma na ce astaghfirullah ko kuma kamun ma ya fara laifin sai ce to astaghfirullah amma dai sai ya fara laifin kuma malam samir a cikin littafin da ya taƙiƙi na ibn kuzaima yake cewa wanda yake irin wannan isgilanci yake wa Allah maɗaukakin sarki abinda ake so kana isgifar kana tuba shine ka bar wannan abin da kake ka nuna damuwarka kamar da mu zo mu ji yanzu amma kana laifi kuma kana astaghfirullah ko kuma kana laifi kana cewa wani roƙa maka Allah gafara mala a roƙa mana Allah shirye da mu wannan gacin bala'i don haka malamai suka ce in mutum na istighfar yana tuba to kula da wani abun da mu lissafa na farko shine mutum ya daina saban da yake yi dukkan mu nan mara farke mun san abin da muke mu tuba ga Allah madaukakin sarki wannan bala'i da muke shiga a wannan ƙasa da wannan duniya ya ishe mu ba wanda bai gaji da wannan bala'in ba in kana gidanka ko da bai zuwa same ka ba za ka ji bala'in zai dame ka in dai zuciyarka mai rai ce ba mataccen zuciya gare ka ba ka ji an taɓa ɗan uwanka a wani gari ko da nan da amerika ne wallahi sai ka ji ba daɗi balantana nan da gusau ko katsina ko nan da birnin gwari ko nan kufaina dole musulmi yana damuwa wannan bala'i ne da musulmi labudda za mu damu a wani abu don haka in dai muna son Allah ya yi wannan bala'i to mu rizumci wani abuwa mu tuba daga Allah abinda muke domin abinda muke shukawa ƴan wa musulmi shine fake bayyana a tare da mu ba yadda za Allah ya zalunce mu mu masa da'a mu abin da yake so mu bar abin da ya hana kuma ya sauka mana azaba ha ko ba sarakin gargajiya ne ba zai irin wannan abin ba ya samu mutane masu da'a masu biyayya masu kaza da kaza sannan kuma ai za a ce wannan mahaukaci ne shi ma falantana Allah madaukakin sarki arhamur rahimina ولذلك خلقهم سوى رحمه ما يحلچه mu ta ya Allah zai mana azaba ma yaf'al Allah bikum ma yaf'al Allah bi azabikum in shakartum wa amantum me Allah zai dai muku azaba idan kun yi mai da'a kun mai biyayya dan wa musulmi kakkace laifi na yayi girma kaza na yi kaza na kashe mutane na ci kudu ne kaza a ka tuba ya ayyuhallazina asrafu ya ayyuhallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a ya kai wanda kai banna kai laifi kai laifi karkace Allah ba zai yafe maka ba mm Allah yana yafe zunubai gaba daya amma in sun cika ka'idojin yan wa musulmi kada laifuka mu ba za mu tuba hanyar gyara mu gyara laifuka mu mu tuba ga Allah madaukakin sarki in ma ba wai wannan bala'i ba ka tuna cewa zaka je lahira abinda ka shuka zaka girba don haka yan uwa musulmi gashi nan kuji na farko laifin da kake ka daina duk wanda ke da laifi ya kokari ya daina dan baka san yaushe mutuwa ta zo maka ba musamman zamun da ake ciki na ga rashin lafiya da ake yi ban sani ko malaman kiwon lafiyar najeriya sun bincika ba ko na zaria sai ka an ce mutum zazzabin minti daya kwana daya mutu wani ma yan awanni ana ta wani mace-macen ba wuni daya ka an ce mutum ya mutu ka sani ko kana cin wanda su mutu a wuni din amma kana kana jira sai an ga sai lokaci ya zaka tuba to yawa musulmi gyara mutum ya bar kowa daga shaɗan tuba shine ka daina zaben ba wai kana ciki kana yi kana tuba ba na biyu yan uwa musulmi shine ka ringa jin dana sadin me yasa kai ka ringa jin damuwa me yasa kai wannan laifi din kar ka zo kuma kana alfahari cewa na tuba amma ka ce ha mu mu din za mu da muka a to wannan baka tuba ba ina fatan fahimta tuba bata inganta ba in ka zo kana alfahari laifin da kai ko ka dai kana ba labari kamata ka boye ka kowa ya sani wanda ma ya sani ka dan daddafe shi ina fata ba a san bayyana da zunubi Allah ya kiyaye abu na ku shine mutun ya daukawar gama cewa ba zai sake wani laifin ba ina fatan fahimta ka ɗauka ba za ka sake ba a zuciyarka Allah san cewa da gaske kana da niyya ba ka sake wannan zunubi din ba sannan idan akwai haƙƙin ɗan adam tare da kai ka je ka maida masa ka ci dukiyarsa ka yi kaza sai ka je ka maida masa kuɗin local government ne sai ka je ka maida local government kuɗin ka kwasa kuɗin state government ne ka je ka maida kuɗin state government ka kwasa federal government ne ka je ka maida ba wai ka cuci mutane miliyan 200 ba ko miliyan 1 ko miliyan 2 ka zauna ka ce ka ta assan gafirullah assan gafirullah la hatta tuaddi ma alaik sai ka biya abin da ke kanka ya kai dan uwa musulmi in kuma ka kashe to ka gefe do gidan do kace yan uwa musulmin lizare loka gamen ko na kubo loka gomen ko na kaza na cuce ku kudin ku ku yafe min ina fata an fahimta kaga wanda suka yafe ka dan samu sauki sauran wanda ba su yafe bane zaka bi da wanda suka mutu ina fata an fahimci wannan abu to in dai akwai haƙi ko kuma ka ci naman mutum ko ka ci mutuncinsa ko ka zage shi ko kai wani abu to idan kaka ce in ya san da wannan laifin da wannan kai masa cin da masa da gulmar da kai sai ka je ku sulhunta da shi yafe maka tun anan amma malamai suka ce in bai sani ba kai gulmar shi ka bata shi kai kaza shi bai san da wannan abun ba aka ce ka ja baki kai shiru ka tuba a zuciyarka sannan aiki ya same ka na roƙa masa Allah gafara ya Allah ka ji ƙaunar gafara wani Allah ka ji kanshi Allah kai ta mai roƙa mai gafara sannan inda ka san ka bata shi to wajibi ne kuma ka je ka gyara shi sai ka je ka ce wannan da muke cewa kaza kai ashe ba haka bane ashe mutumin kirki ne ga kaza da kaza sai ka ta lissafo wasu ayyuka alkhairi da dinga yi ku duba sharhin Usaimi a cikin littafin Riyadus Salihin iya kawo nan bayanin da matakan nan sai ka je ka roƙa ka ringa faɗin kyawun ayyukansa da abun alkhairin sa kuma ka roƙa masa gafara can dan wannan yafi maka sarki da aje lahir a kwaso ladan ka a tarkata mashi yan wa musulmi gyara wannan lamari saboda in ga haƙƙi mutan sannan kuma jama'a labudda zama akwai ikhlasi ka duba ne dan Allah ba dan an fi karfinka ba ba da wani abu ba a'a ya zama dan Allah ka tuba to wannan sune sharɗan tuba Allah samu dace kada dan waka ce wai kai kana jira sai Allah ya shirye da kai kai kokari in ka ji mutun na cewa to Allah ka shirye da mu Allah shirye da mu za dai mu daina mallai yake cewa yana ga cin alamar batan basira da tabewa da kuma lalacewa duniya da lahira Allah shi kai Allah ka shirye da mu yan uwana muhimmin makasudin wannan khutba din shine mu kokari mu gyara lamarin mu mu gyara alaka tsakanin mu da Allah mu rewata gafin roƙon Allah gafara Allah zai yafe mana muna da yakinin Allah ubangiji mai rahama ne ko mai gafara ne zai gafarta mana kada kuma mu dauba tsammani daga cin abin da Allah daga daifin da muka yi kada mu tsammani cewa Allah ba zai yafe mana ba Allah na yafa dukkan zinubai in za ku tuna wani ya kashe mutum tara ya je fatawa aka bashi fatawa mara kyau ya ƙara ɗari amma duk da haka ne tuba sai da Allah an shi tubarsa har wanda in kinnafa din da suke kashe mutane in suka tuba da Allah zan shi tuba su ƴan uwa musulmi Allah samu dace Allahumma ghfir lana dhunubana kulli amdahu wa khata sirruhu wa alaniyata wa ma anta alim bihi minna Allahumma sin aqibatana wa akhtim lana bi khairin waj'al khaira ayyamina yawma nalqaka bi ya arhamar rahimin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid